بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أذكرتها بأكلها أكلا سألت سليمان الأرض الخرساء غيها قبر النبي وكم أخرج قبر له الغيوب سواء
لا تحرك عنك الذين مدعما حين مست منهم العشواء قل عمل على الذين بسوا الذين مبتدئ رغاوا ويركم مداره من النار الغادر من مدار سلاو فليجب الذي قطع الله وبلاد كثرته إذا آتوا العباد وأمثالهم كل مخلص عدداء هم قوما بقتله فأبى السيف وضاع وضاعت السخراء
وأبو جعلوا يرعاه مثل فعل إليه كأنه الأنقاء وابتداه النبي ليلا للعصر وقد باع بيعه وشراءه ونال مثل ما آتاه جمالا ينزله دون الوفاء النجاء وما بلغه من قول لكن على أجسره وعبد الأخاء وأنكم على كل هدفه وجاهد أن الورقاء يوم يعلم عدده العزيم بنيم أحمد يقال الرجال وتولى وهو على عدو من عين الشمس مغرب أمرار ثم ضربنا له اليهودية الشاة الخمس هذا عشراء هذه من فرد مرج جباره وبداء من النبي الكريم لقد تكذبه الأجماع
مفضلا على هوان قال له قل ذات فيه الرباء
نعم أذكرتنا بأكلها to shi wata magana da muke magana da zai cewa takardar nan da aka rubuta saboda karan tsanantawa wato dangin annabi sallallahu alaihi wasallama Na'am.
da aka yi wanda da karshe aka samu ma agara ta cin wuta نعم to wannan cinyewar garar yake sai ta tuna mana da da aka Akalan.
da cinyewar wacin takardar ita garar da ta cinye نعم sai ta tuna mana akala mai sata Suleiman نعم ita yanda gara ta cinye sandan nan ta Suleiman wadda Na'am.
sai al'ardatu gashin نعم wadda al'ardatu gara al'arfa wadda ke bibiya ba ta magana ma نعم an karatuna za ta tunatar da mu akala cin nan ne sa ta Sulaimana نعم wanda Sulaimana bai akale ha da cin waccan takardar da aka yi da aka rubuta aka sa shi ka نعم domin shi ma an ce shi koyaushe mutanen annabi Sulaiman suna ganin cewa aljannu a wannan lokacin kamar sun san gaiba ne saboda haka shi kuma kullum yana hana su sun kasa fahimta to al'adar ce ya kasance kullum ya zo ya zauna yakan sa sanda haka mai kamar dan baka ce haka sai ya sa sai ya sa fuskar sa haka akan ita abin goshin sa ya sa akan abin da ya tafi ya dogara da ita ita sanda to da ita ce zai ta tunanin Allah a wannan lokacin ya zama duk wani abu ma na duniya ya manta da cewa ya tunani wata rana ya zo ya irin wannan akan kujerar mulkin sai ya zama da cewa Allah sai ya karɓi ransa da ya karɓi ransa sai ita gara ɗin nan ta dinga cin wannan sanda ta dinga cin wannan sanda su kuma aljanu ka'idar su ko yaushe idan suka zo suka yi aiki ba su ji an ce musu komai ba sai su ga aikin nan bai yi ba sai su ruguje su kuma sake haka suka dinga yi suna wahala su yi su ruguje su yi su ruguje suna yi suna yi har sai da shi aka ce ya duk da mutuwa ma ba san ya mutu ba. shi kawai ɗin haka ɗin nan da ya yi ɗora ɗin nan suna kallon su kawai gani suke yi kawai ai kamar aikin yana sai aikin bai yi bane kawai suka yi su rubuce yanzu zama su kuma yi haka haka haka suka dinga yi suka dinga yi har sai da aka dauki lokaci mai tsawo ita garan nan tana cinye sandan nan har sai ta cinye garan nan ta ci zuwa wani lokaci sannan sai abin ya rinja sai ya yi sandan ta kai sannan sai aka fahimci cewa su ya mutu to da aka zo masu kisa ma sai suka ce to ya a gane a gane ma tun yaushe ya ma mutu dinnan sai aka ce to a samo sanda irin wannan a zo a sa wa gara din a gani irin sun da za ta yi a wani ɗan lokuta sai sai aka zo aka sa aga irin tun da sai na wannan lokutan da aka gani aka auna sai aga ashe shekaru ne da dama ma duk ma ya mutu ma su ba san ma ya mutu ba sai ana cikin wannan halin amma yanzu ta aiki ma bai san ma sun yi aikin ba wani abu to daga nan sai aka san cewa lalle aljanun ma ake mun san gaiba ba da ake ganin cewa sun san gaiba sai a wannan dalili na'am to shine yake cewa wancan cin garar da dai ta tuna mai da wancan cin garar da aka ta Sulaiman na'am wanda ya kabaran nabiyu yace da ita ma wannan cin garar ne annabi ya bada labari har da mutum faɗa mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa bafansa Abu Dalib ya bashi labarin dama da cewa idan an je ma za a tarar da cewa gara ma ta cinye abu na'am yace jiro wannan abin annabi ya bada labari wa kama akhraja khaba'an lahu al-ghuyub haba'u Na'am.
da yawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da abu an koyayye abu wanda suke koyayyu ne lawai guyuba haba'u wanda koyewa ma wanda gaiba ma ta zama hiba'u wato kamar sutura ne lahu ga wannan abu ita da gaiba ta rufe abun amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana abun ya bayyana haka cewa a jiya na amma ba ma gaiba bane shi a wajen na'am mu ne a wajen ne ka jira la ta yawa ma ba ma wannan bane la ta khalja naban nabiyyi mudama yace kada ka zaci janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wai mulamin abun wulakantawa ne dan an ce wa'annan masu izgili gare shi dinnan a ce kuma ya idan su musu izgili kuma ya dauki wannan abun ka dawa kamar cewa ai ma an wulakanta shi ne ba me za ka bari ma hawa an suke masa izgili to kada ka dauka wannan abu dina masaku min hullu aswa'u Na'am.
lokacin da mura na ta zama ta shafe shi min hullu da gare shi Na'am.
dan an ce wai su an ce suna ta musu izgili kuma har Allah ya rabu da su ma zuwa wani lokaci sai daga baya halaka su ka ce ai me yasa ma aka bar su aka wannan abu kada ka kada ka kuma ka dauka wata annabi sallallahu alaihi wasallam kaman wulakan daji ya an bar shi ne a wulakance a ba haka bane dama wannan al'ada Allah ce a cewa ba ma annaba ba duk wani wanda ya biyo tafarki na ma'abota Allah zai hana mutane cewa su yi kaza ko su ba kaza to dole sai ya gamu da irin wa'annan kalmar suka mai da wulakance wulakance dole sai ya gamu da shi. saraka in ka biyo hanyar to ka tabbatar cewa ma ba aiki ne karami ka dauka ba lalle kai ma duk wa'annan abubuwan cutar da zuwa ya je sai ka gaje su
kan kullu amrin naman nabiyina dukkan lamari da ya zama ya samu annai na'am ya samu annabawa na'am wacce su annabawa da wanda muke mutanen kirki ta shidda tafi yi na'am tsanani a cikinsa mahamudu dukkan abin yabo ce a wajen su na'am warra hawan yalwa ma abin yabo ce a wajen su shi na'am abin da kuma shi ya faɗa cewa ya ga hankali ga zama maliki mai ji ta ce ya zama mai kuro mai abin da yake magana ne cewa idan dai al'amari ya zo daga wajen Allah ne to da abin da yake da tsanani na wahala da abin da yake mai sauki ma duk a wajen sa kowane ne to haka duk suma ma abota Allah suke ba ma annaba wanda suka gaje su ma haka suke so a wajen ko yaushe idan abu ya zo to kawai al'amarin na gode wa Allah ne na jin daɗi na jamala ne su gode wa Allah na jamala ne kuma za su kusanci Allah da wannan abu na'am masu mudara hunun minan nari yace wai wannan abin da aka yi musu dinnan ka dube shi a matsayin kamar Allah yana son zai jarraba abu ne ka'idar abu kowane abu dan ana so za a wanke to sai kaga an jarrabe shi da wani abu yace da a ce garin dinare wulaƙanci zai shafi garin dinare a ce dinare dinari minan nari ko daga wuta Na, na.
a ce wuta yanzu dinare in kawo kana son ka kere shi an sai ka jefa shi a wuta amma wannan wutar da ka jefa shi wulaƙanta shi kai na mafiyar Haka muke yin kyau ko?
na'u to shi kuma annabawan dalilin da yasa kenan ake bari duk waɗannan musibin su samu ba don kawai ba dan yanzu ubangiji madaukakin sarki kamar wato wani abubuwa ne ake kankare musu Allah wannan jaraban Allah da ake da yake musu duk da cewa su masu mai ba ta yin zunuba amma dai a wajen su kamar wata ɗaukaka ce Allah yake kara ɗauka da haka duk bayan Allah duk wata musiba ta zame ka ma yin musibatin sibir musulma ta kafar lahu ta'ala duk wata musiba ta zame ka to Allah yana kankare ma wani zunubi ne kuma yana ɗauka maka wata daraja
na mafiyar linu dari silamu yace da kuna da ba a zaɓi kuna ba lin lura daga garin dinari da ake wula da zawa ne gare shi in an jefa shi a wuta ba Na'am.
gyara su za'a yi ba ai da ba zaɓi masa wuta a ce a jefa shi a wuta ba na'am kam yadin yace da yawa an hannu annabi kafa hallahu Allah ya kare ta annabi shi da annabi na'am da yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi ga barin cutar mutane da dama na'am waqil khalqi kasiratun kasaratun na'am yawa kasiratun da suka yawa na'am wanda wajira rawo da karfin rai ya tabbata bin harga a cikin halitta wato Na'am.
da yahudawa da shawarar mutane waɗanda suke sun ci annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yawa Allah yake kare shi gaban wannan cuta.
na'am idda awahadahu al-ibada yayin da ya kira Allah shi ji kadai na'am wa amsar minu fi kulli muqalatin a kaza'u kuma a wannan lokacin a kaza'u kwanta ta zama ta yi mun ta fi kullum kula a cikin kowane kwaya ido min hudan gare shi kowane daga cikin mutane a wannan lokacin yana cikin bada amma manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi shi shi kadai ya kira mutane zuwa zuwa shirya akbar
kwanta na'am na'am hamma qawmun bi qatlihi mutane da yawa sun yi miji da kashe annabi ha bas sai shi kan sa ganin da za a kai shi ne i na'am wafa'an wafa'a na wafa'a kuma ya koma shi a kan sakalan na'am wa- wa- na'am wafa'a ko to a to a dai ko na'am fa aba sai fa wafa'an kenan ko na'am shi kan sakalan sai ya cika wa alƙawarin da shi suke son ai shi sai ya cika wannan alƙawarin shi kan sakalan yake naki ba zan bari a kai shi annabi ma wafa'atu safwa'u sai kuma safuwa ko safarawo safwa'u ko safra'u safwa'u eh safuwa yake ko da shi kenan duwar wadai wanda suke masu tsauri ma ta arka sai ta koma ita ma wato da yawa an zo wasu da yawa daga ciki kamar da aka faɗa can kisar da su barin da lori nan na'am lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana neman taimako gare su kaga aisha suke zauna nan zamu taimaka maka sai suka aje shi daidai wajen inda wani garu yake sai aka je aka samu wani suka ci suka je suka ɗauki ƙarin irin ƙarin dutsen nan suka ɗauko dutsen suka biyo ta katanga ya zo su sheho masa ya rutse shi sai malaka jibril nan da nan ya je ya gaya masa sai ya tashi dama da shi da sahabban kenan sai ya tashi ya bi wajen su suna can suna ta jira ya dawo suka mana wannan uzuri ya tafi ya je ya dawo daga nan kawai da yana tafiya sai madina sai yasa kuma aka yi wa mutanen sa aka kira mutanen sa aiki aje aje a kame su sai suka kame su suna nan suna tawaman jihar dutse sai gani suke mutanen su sun tashi sannan daga nan suka fahimci cewa ba a ce tashi ne to irin waɗannan abubuwan ne wanda Allah ya kare shi yana da dama irin waɗannan abubuwan to shine yake irin waɗannan dutsen masu sauri ma ba a ta koma na'am wa abu jahalin Abu Jahal izra a unuq alhali yayin da ya ga wuyan nan na karon karon karon rakumi ilayhi ilaihi ta ya taso ya zuwa gare shi kannahun sai alqawu ka ce shi wato wata tsuntsuwar alƙawu wato wata tsuntsuwa ce saboda girmanta kamar wuyan ah, raƙumi da har ɗauke mutane take yi tana cin da shawarar sai irin girmanta to a lokacin haka ya gani a wannan lokacin a wannan lo- lokacin a yaushe ne ya ga wannan shi Abu Jahl ne na'am waqada bahu nabiyyu annabi ya nemi biyan bashin zainab irashi bashin nan na iraki wani mutum ne wanda ya zo daga ah, iraki sai ya zama da cewa ya zo yana bin shi Abu Jahl ɗin kuɗi ya zo yana bin sa kuɗi kullum ya zo ya hana shi in ya zo wajen su sauran ƙwarai sai su kafiran sai su dinga masa izgidi suna masa yaya sai a tura shi wajen wannan a tura shi wajen wannan wata rana sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a jikin gawa sai suka ce ka ga wancan tafi ka je shi ne zai maka hanyar yanda za a biya kuɗin ka yana zuwa ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai annabi ya ce masa ku zo mu tafi sai kawai suka tafi sun sun yi da izini izini kuma sai suka annabi kuma ya ce mutumin ya biyo shi suna ganin haka suka ce a lalle lalle wannan dole mu je mu ga- kallo ya la'a da ya ta kare ana tafiya kawai yana zuwa ya je ya samu gidan Abuja da kawai ya kwankwasa ya kwankwasa suna can daga gefe kawai suka Abuja da ya fito a jijjice irin sa ya tulu tulu yana zuwa ya zo ya ce ina bashin wannan ya ce ya koma gida da gudu ya je ya ɗauko kuɗin ya zo ya ba wa mutum mutumin ya tafi sai yau abin da mai ta ba su mamaki sai suka suka same su suka ce kai Allah wajen ranka ne mu mun zo mu sha kallo mun ga mun turo maka Muhammadu dan mu ga yadda zaka zo ka wulakanta shi amma kuma sai mu ga yace a a wannan lokacin da ya zo min wannan abu wani raƙumi yana ina buɗe kofar sai na ga wani kamar raƙumi ya yi kaina yace a lokacin da ban je na ɗauko kuɗin nan ba ai ko ke ne ya raƙumin nan yace ne da zaka yi na ɗauko na bashi to shine wannan kisa da yake magana na'am nan da na ya ɗauko shi wanda ta bai duhu shi a Abuja din nan ya muna siyansa wani shirawo da da siyarwarsa ya ya muna na ya muna na ga wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da yake ne wannan na'am wara al-mustafa atahu bi malam ya ga yanjini.
ya ga annabi ya zo masa da abinda lam yanjimin annaja'u wanda tsira ba zai tsira wani ne gare shi dole na fa'i ba tare da ya biya wannan kuɗin ba da bai biya wannan kuɗin ba da bayan da zai tsira annabi ya zo masa da wannan abu na'am huwa huwa ma qadara ahu min qablu kuwa yace wannan abin da shi Abuja din nan ya gani irin sa fa ya gani da can lakin yau da abu jihar ji ba alamu zai yi hannu aladawo ba irin zane ake kidan ya aladawo kure ba ba irin zane wanda zai ga kure nan gaba ya amfani da wannan kuren ya ce a bai kamata in yi ba amma irin wannan abin ta taba hada su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji irin wannan din amma duk da hakan bai kiyaye ba zai so kuma hada su biyu wa addata malakul zai hayy shi ne kamar rubu'i na littafin na'am eh ya dan amma su hadari na'am amma su hadari ita ce matar ah, ita Abuja ita ake kira ummu Abu- Abu Lahab ita ce ummu Jamilu din nan alfira a ita ta ta tanadi alfira shine dan mugurji irin wanda ake sa ake nika abin irin nan na'am wajen a tango ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka anna halwar kawo Na'am.
sai ta ce ita zaman kurciya ce ta zo a wannan lokacin wanda yake mai mai baki da fari ita kurciya da Na'am.
ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji cewa aya ta zo ka tabbata da amila hazin wata nan a ciki har an yi magana ta an ce wa mar'atu amma ya kamata wannan abin da aka magana ya ce ah yanzu annabi yanzu Muhammadu ma an ma ake a cikin abubuwan nan da ake zaka masa ma hadda suna na ma ake zuwa bayan miji ma ma hadda kaina sai da dauki wannan dan burgin ce sai na je na zama ni ko bakin sa na bige shi da wannan ka tafi wajen abin nan to shi ne wannan abin da ce na'am yawma ja'at ranar gara ta zo tana mai fushi taqulu tana cewa addini da ya yi tsarin da ja'u yanzu a misali na ne ma ake faɗin zambo
ina amadi daga Ahmadu ma Muhammadu ma wato wajena ni zai dinga ma yi min zambo ma yana cewa mara cewa ma tana dan na'am tawallat sai ta bada ba lokacin da sai ta samu sayyidina abubakar a wajen Na'am.
sai ta ce ina abokin na gaiji sayyidina abubakar ya mata shiru ya mata magana ba Na'am.
sai ce da na gaiji ko da na buge bakin sa da wannan dan mugunjin wa ma ra'atu sai ta ta ta jiya baya wa mara hadu ba ta ga annabi ba wa min ayna tara shamsa mun ka jira Wa ta kan amiya yaya kwanan ido makauniya za ta ga rana har ba za ta iya ganin sa ba to ita ma idan da ya za ta iya ganin annabi thumma samad lahu al-yahudiyyatu nan yake kawo waɗannan duk yana faɗin irin cutukan da aka yi wa annabi Allah ya tsallakar da shi ne yace sannan wata bai yahudiya ta sa dafi da akuya lahu gare shi ya wa kam sama shi watar ashiya da yawa matsiyata suke ta yin nan na tsiya da yawa suka nufi tsiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan da yawa ya faru wato ita ma bai yahudiyan nan bisa da shine ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son nama irin na karfata sai aka yi ta zaman naman akuya na karfata sai sai ta sa dabi a ciki sai gyara ita komai ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga zafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tare da sahabbai ya karba ya sa a baki aka ce har ya tauna sannan ita abin da namun shi ta gaya masa take ya zo la inni muslimun to ani fa an samu da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da abin da yake so sai ce aje a kawo ta haka zo da ita sai ta faɗa shi ce mata kai da me yasa kika wannan abin sai ce ai na yi don in gwada in gani in kai annabin gaskiya ne to ita abin za ta gaya maka in ko ba na gaskiya bane to mu huda ka mutu mu huda shi sa ne wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rabu da ita haka rabu da ita da ta
na'am shi sa ga suna abin da yake faɗa yake cewa na fa za azra'u yake sai shi ibrahim wato karfata sai ya bayyana ma fi yi sharrin abin da yake cikin sa daga sharri na'am da cikin da furcin sa ya faɗa ifa'uhu wanda uyan a wajen mutane a wajen annabi ibda'u bayyana wani shi annabi wani mutane suna ganin cewa ba zama sai an yi magana ba amma shi abin ya zai annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya ji na'am wa bi kulli- wa bi kulikin dinan amma saboda dabi'a kyakkyawa daga wajen annabi kamirin wanda yake mai girma lam tuqasas bi jarmi hal al-juma'u yace wannan baboniyar matar lam tukasir yace ba a kisa zai bijar hada wannan da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a wanda ke shi zama an ce sai daga cikin wani sahabi daga cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake shi sai da ya mutu to anan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi tunda a wannan lokacin ba a yi mata komai ba a wannan dalilin a wata kisa aka ce da ya ga ya yi wafati yake to fa wannan tunda wani ya mutu kace ma sai shi mutu shi ne yake aka yi na'am amma dai shi wannan abin da ya yi dan wannan abin da ya maza shi cewa ya rabu da shi ba na'am man da fadala ya yi baiwa ga salala ala hawazina bisa hawa zinawa lokacin da hawa zinawa su kabila hawa zinawa aka zo da su aka je aka ribato su aka kawo su sai ya musu falala na'am iz kana lahu wato falala da ya musu a wannan lokacin sai musu yi zan ba ku zaɓi ba don komai ba yace in kana lahu qabla zalika fi fi murabahu.
domin tarbiyya ta kasance ga annabi qabla zaka tun kafin wanta na fihim a cikin to annabi sallallahu alaihi wasallam kamar arme ne shi a cikin su wannan kabila hawa zinawa dalilin abin da ya sa gina a wannan lokaci da aka zo wajen sa da su aka je aka yaƙo su aka zo sai shi zan ba ku zaɓi to dalilin kasancewar ga abin da zumunta dalilin cewa har ne na a wajen da saboda wannan zumar ya zumunta ya kamata in kiyaye ta yace ko ku rike ƴaƴayenku da matayenku ko kuma ku tafi da dukiyarku da sarauta da sarauta ko kuma ya zama mu dawo muku da ƴaƴayenku da matayenku amma kwashi dukiyarku kuma kwashi sarauta sai suka ce ya rasu Allah ka dama da ƴaƴa mu da mata mu ya zo dukiyar da sauran mu kuma namu bannan sai aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi dukiyar su da kuma mulkin su kuma a kore su daga inda su aka rabu da su ba dan komai ba na'am sai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayarwa saboda wannan na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah